رحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم وكنتم عن آياته تستكبرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أنواع مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا yinin asabat wanda ya daidai da 20 daidai ga watan ramadan yau hijira na da shekara 1445 kuma daidai da 30 daidai ga watan uku na miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka masallacin bohol da ke da adireshin namba 58 a nan real quarters ana fadar jihar gombe barkamu da kasancewa domin bibiyar tarjamar alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci munasaba kuma ta watan ramadan mai tarin albarka idan masu bibiya ba su manta ba muna sura mai namba ta sha biyar ita ce suratul hijir a karatu ji ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta arba'in da nawa ne? arba'in da takwas ko? yawa mun tsaya ƙarshen aya mai namba ta arba'in da bakwai yauwa yau insha Allah za mu tashi aya mai namba ta 48 a ita wannan sura mai albarka suratul hijr Allah rama bismillah
bismillahir rahmanir rahim وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون عفوا نمبر آية نا 68 يوا با 40 با نمبر آية نا 68 إن شاء الله عفوا mun ce namba 48 namba ta 68 a wannan sura mai albarka suratul hijr yawa 60 a 67 ne yawa kuma wannan shine darasin mu na bakwai a ita wannan sura insha Allah idan masu bibiya ba su manta ba a jiya muna magana game da ƙur'ani yana ba mu labarin mutanen annabi ludu alaihi salam yadda baƙi ne na mala'iku suka sauka a wajen annabi ibrahim alaihi salam suka tattauna da shi har ma aka yi masa albishir zai haihu duk da ya tsufa a lokacin da tarin shekaru ga matarsa ita ma ta tsufa amma da yake al'amari ne na allah aka sallama kuma hakan ta yiwu daga nan kuma suka tafi suka koma zuwa ga ainihin ita a wajen alƙaryar da aka tura su su ne mutanen annabi lutu alaihi salam a jiya ƙur'ani yana ba mu labarin ga sun je sun samu annabi lutu alaihi salam har sun tattauna da shi har ma yake faɗa wa baƙinsa cewa kai mutanensa wannan baƙina ne ku yi haƙuri kada ku kunyata ni a wajen baƙina daga nan ƙur'ani yake cewa shi lutsa alaihi salam Allah ya ba shi umarni ya fita cikin dare da shi da dukkan wanda suka imani da shi kada ma su waiga duk abin da suka ji baya kar su waiga wa qadayna ilayhi zalika al-amra anna dabira haula maqtu'u musbihin Allah ya ce ya riga ya zartar da hukunci ƙarshen waɗannan mutanen shine ketuwan alfijir Allah zai gama da su gaba daya ana fahimta kuma a yau qur'ani yake ba mu labarin cewa waja'a ahlul madinati ai sai ga mutanen qaryatu sudum shine mutanen annabi lut alaihi salam wanda garin yanzu yana nan yankin Palestine wanda ake ta ba ta kashin nan da Yahudawa da Palestinawa to a galabiya annabawa da yawa sun zauna a wannan area da yawan su sun zauna a wannan yankin ana ganewa to gunda aka halakar da mutanen annabi Lut alaihi salam shi ma a wajejen yake ana cewa gun Sodom wa hum qaumu Lutin sune mutanen annabi Lut alaihi salam lamma akbaru anna fi baiti Lutin muradan hasana cewa hassanan da suka ji labari cewa ai an yi baki a gidan annabi lud alaihi salam kuma bakin na matasa ne domin su mala'ikun sun je da surar mutane matasa ana fahimta su kuma yan luwatsi dama irin waɗannan suke nema matasa majiya ƙarfi to daga nan sai labari ya baza gari ai an yi baki an yi baki kuma daga cikin wanda suka yayata labarin akwai matarsa din wanda Allah ya ce kaddarna inna halamin al-gabirin da ita a ciki an ce tana cikin masu bayyana wa mutane duk bakin da aka yi a gidan Annabi da alaihi salam domin a zo ayi wannan fasadi na luwadi da su to sai ga su suna murna jaa ahlul madinati yastabshirun kamar an musu albishir domin jin labarin baki matasa maza sun zo to shikenan sai gari ya rude ana ta shewa ana ta jin daɗi abin nema ya samu kenan an gane ko sai annabi lud alaihi salam yake cewa da su ko kuma hum al malaika su wannan bakin ba san malaiku bane sun gansu a hali na dan adam sun dauka mutane ne amma malaiku ne suna kwadayin su su aikata alfasha da su annabi lud alaihi salam yake cewa inna haula idaifi ya ku mutane ya ku mutane na waɗannan fa baki na ne fa inna ha'ula idhaifi waɗannan da kuka gani baƙina ne fala tabdahuni kada ku kunyata ni a gunsu mana baƙina ne kada ku yi abin da za ku kunyata ni a gaban su mana a can suratu hud yake cewa fattaqullaha wala tukhuzuni fi dhaifi ku ji tsoron Allah kada ku kunyata ni gaban baƙina ku ji tsoron Allah kada ku kunyata ni gaban baƙina anan ma sai yake cewa waɗannan haƙula idaifi waɗannan baƙina ne ya mutane na in ma za ku yi fasadin da junanku a junanku to amma wannan baƙi ne kasan duk inda mutum yake iya da son ya samto ya girma baƙonsa duk inda kake da babu da talauci to inda kai musulmi ne kai a ɗabi'ar ɗan adam ma to baya son wani abu ya kunyata shi a gaban baƙonsa don domin an ce akwai wani magabaci da yi bako ya yi gabar yamma ya rasa abin da zai ba bakon an ce ko ya je kamo ɗansa ya ce a yanga masu ba domin baya so a ce yau gashi ya yi bako ya rasa abin da zai ba shi abu ne mai damuwa duk mutumin kirki baya son ya yi bako ya ga kuma bakon ya zo ya shiga wani yanayi marar daɗi to a lokacin annabi lu'u alaihi salam hankalinsa ya tashi domin baki ya yi kuma ana nema a kunyata shi gaban bakin babu abu mai ciwo illa ka yi baki kuma bakin su gane cewa waɗannan mutane ba mutane kirki ba ne ba sa mutunta mutumin ba sa mutunta kansu to annabi ludu ya shiga damuwa kwarai da gaske yake cewa inna haula idaifi fala tabdahun waɗannan bayin Allah fa baƙina ne ya mutane na baƙina ne ku ji tsoron Allah kar ku kunyata ne a gaban su daga nan me faru واتقوا الله ولا تخزون نعم قالوا أولم ننهك عن العالمين annabi lud alaihi salam ya ci gaba da faɗa masa cewa wattaqullaha wala tukuzun ku ji tsoron Allah kar ku kunyata ni mana kar ku sa ni ji kunya kar ku cutar da ni ku kiyaye dokokin Allah ku bar mun baki na na gama da su su tafi duk lalatar kuje ku a junanku amma ba dai ya kamata a daga masa kafa annabi lubu yake faɗa musu wannan magana iya lallashin su iya haɗa su da Allah kada wannan nufi naku ku zartar da shi wannan aikin alfasha kar ku zo ku nemi baki na da shi ku ji tsoron Allah kada ku yi wannan aiki qalu sai suka ce awalam nan haka anil alamina shin ba mu hane ka ba akan kai baki ka karbe su a gidan da ba mu hane ka ba kun ji wai wai wai wai su ne suke biya annabi doka ba mu hana haka karbar baki ba ba ai mun faɗa ma da ma mun ce kar wani bako ya ƙara zuwa gidanka ba za mu kyale shi ba shine ma'anar awalam nan haka anil alamin ba mu hane ka yin baki ba ka zo ka zaunar da baki a gidanka ba mu hane ka wannan ba daga nan me ce da su قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين
annabi ludu alaihi salam ya ci gaba da ce musu haula ibanati ai ga 'ya'ya mata nan har in sha'awa kuke ta biyan bukata ku nemi mata cikin yanda Allah ya shar'anta a nemi aure a bada sadaki a je a aure an ce haula ibanati malamai suna cewa duk annabi uba ne ga al'ummarsa wai ba iya nufin 'ya'yan cikinsa zo su aure su ba tunda in 'ya'yan cikin nasa ne ma ai ba shi da yawa ba za su gwadatar da su wajen auratayya ba to amma sai mai da dukkan wata ya ta wannan al'ummar yarsa ce domin shi annabi ne kuma shugaba ne kuma jagora ne na kowa da kowa sai ya ce to haula ibanati ai ga 'ya'ya mata nan a cikin mu ai 'ya'yanmu ne ku zo ku neme su ta hanyar da ya dace ku ba da sadaki a aure su mana sai ku je ku biya bukatar ku ta dan adam amma wani irin rashin basira ne da toshewan hankali a ce za ku zo ku biya bukatar ku da ɗa namiji ɗan uwanku bayan Allah bai kaddara haka ba ko bai halatta haka ba yake faɗa musu magana bayan yayi wa'azin kuma sannan yake zo ke faɗa musu magana ta hankali kuma dama akwai hujja hujja aqaliya akwai naqaliya akwai hujjatul aqali wanda hankalinka kawai za a gamsar da shi ya yadda akwai hujja nakali wanda za a dinga cirato ma aya ko hadisi yana sanar da kai shi ana fahimta to kaga ya duk hujja na kaliya ya faɗa musu musu yadda ba to sai ya dawo kuma ya sauko hujja a kaliya yanzu a hankalce wane a matsayinka na mai hankali ya za a yi kaje ka nemi ɗan uwanka na mijojin biyan bukata Allah bai halicce mu don wannan ba ga mata da ya halitta don a neme su ta hanyar da ya dace a ji a biya wannan bukata kuma Allah ya ba da zuri'a ya ba da arzikin hayayyafa a samu riba goma da goma amma ɗa namiji ba abokin biyan bukata ba ne ya dinga musu wannan wa'azin iya karantar da su amma duk da haka bala'i ya hau kansu ba su yadda ba ba su amince ba na'am daga nan mai faru لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون Allah ya dawo magana ga shugaba sallallahu alaihi wasallam yasa akwai imam aljauzi ko dai wani daga cikin magabata ya jingina magana zuwa ga abdullahi dan abbas yake cewa manzan allah bai halicci wani dan adam kamar manzan allah ba domin ba wanda allah ya rantse da rayuwarsa duk halittunsa yi manzan allah tunda anan ya ce la'amurka allah iya rantsuwa da rayuwar manzan allah sallallahu alaihi wasallam wannan kafi din damir ne na wakilin sunan manzan allah ne abu ma'ana la'amurka ya Muhammad, ina rantsuwa da rayuwanka ya Muhammad. Duk duniya ba wanda Allah ya rantsi da rayuwarsa sai mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Rayuwarsa kaf sai da Allah ya rantsuwa da ita. Ya ce, ina rantsuwa da rayuwarka, ai bi hayatika, ina rantsuwa da rayuwarka. An gane ko? Shi ne malamai suke cewa, li'annal ƙasam la yakun illa bi harfi la ƙasam, wal wawu wal ya wa ta akwai wallahi wa billahi wa tallahi duk suna cikin huruful qasam wa innamal maradu ta'kidul kalam an ce la amruka wannan shi ma lamul qasam ne lami ne na rantsuwa zuwan lam din iya nuna cewa Allah da kansa yi rantsuwar ya rantsi da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to me jawabin rantsuwar akwai alqasam akwai kuma jawabul qasam akwai rantsuwa kuma da jawabi rantsuwar kamar wani ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa kaga ya rantsa yayi to za a so a ce me zai ce an fahimta yini alqasam wa jawabul qasam kaga yanzu Allah yayi rantsuwa to za a ji ko me zai biyo baya me jawabin wannan rantsuwar ana fahimta da Allah yayi rantsuwar jawabin rantsuwar shine innahum lafi sakratihim ya'mahun cewa waɗancan mutane mutanen annabi Lut alaihi salam suna cikin ɗimuwa suna cikin kwan gaba kwan baya shine sakkara ya mahun kamar mutumin da ya sha kayan maye kamar mutumin da ya bugu da kayan maye giya ko kwaya ko wani abu kaga bai san ina ne gabar ba bai san ina ne yamma ba bai san ina ne sama da ƙasa ba duk bai sani ba to sai Allah yake kwatanta irin ɗimuwar waɗancan mutanen kamar 'yan maye sun shiga cikin maye sun ɗimauce ba su da hankali ana fahimta a cikin littafin addurul mansur lishek jalaluddin siyudi yake cewa akharaja ibn mardawiya an abi hurairata radiyallahu an an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kal ibn mardawiya yake cewa daga abu huraira Allah ya kare da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa ko ko ma halafa Allahu bi hayati ahadin illa bi hayati Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba wanda Allah ya rantsi da rayuwarsa kafatanin halittun duniya da lahira sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine kadai Allah ya rantsi da rayuwarsa domin Allah ya nuna mana girmansa da darajarsa da kimarsa hatta agun Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce innahum lafi sakaratihim amahul babu shakka mutane annabi Lut alaihi salam suna cikin ɗimuwa suna cikin maye suna cikin gushewar hankali domin suna abu ne tamkar dabbobi ai duk ɗan luwaɗi to da shi da dabba ba bamanci akwai lokacin ma da ƙwara dabba da shi ƙwara ma dabba da shi akwai dabba da ba ta neman ɗan uwanta namiji wajen jinsi ba ta yi an fahimta amma ɗan luwaɗi amma sai ya je kuma ya ce zai biya buƙatarsa wajen ɗan namiji kuma ku gane cewa a fitra da Allah ya halice mu ya halice mu da tsari na sha'awan ci da sha da biyan bukata na mata kowa Allah ya halice shi da wannan fitira din to amma Allah bai halici wani dan adam ba da fitira ta neman biyan bukata ta jinsin sa namiji babu shi to a ina abin yake faruwa kashi 90 da wani abu cikin 100 wallahi ya faruwa ne ta hanyar bokai da yan tsafi a galabi abin da yake faruwa kenan in ka tara yan luwaɗi mutane ɗari to mutane casa'in boka ne suka sansu amma wai ba don suna jin daɗi ba ba don abin waye ya yi daidai da fitira ta halitta bai wani bai macin ba ba macin a tsakanin sai dai bokaye da shaidanu da san duniya da rufe wani ido ke ci sa mutum ya je faɗa wancan bala'i amma duk ɗan luwaɗi da za ku yi intabiyu da shi wallahi zai faɗa ma a gaske zuciyarsa ba wani abu da zai ji wai na kusantar ɗan namiji daɗi babu shi bala'i ne kan bala'i ana fahimta wani malaminmu yake faɗa mana kwanaki cewa wallahi mutane da sun gane irin fishin da Allah yake a kan liwaɗi wallahi tallahi da ba su kusance shi ba akwai wani bawan Allah da Allah zai ajiye wata aya ya je ya gama jarima ta liwaɗi an ce ko wanke jikinsa na dattin najasa da janaba bai ba ya mutu Allah ya karɓi rayuwarsa kuma a cikin makusantansa akwai wanda suka san iya aikata wannan musiba da takaice muku magana wallahi wannan gawar kasa wanke ta aka yi wari da ka doshi gidan wallahi da ka toshe hancinka ɗoyi da hamami ‘yan uwan suka rasa me yake musu daɗi in taƙaice muku misali wannan gawar kowanka ba a yi mata ba sai da aka gayyato ma'aikatan asibiti da max da waye da toshe baki da hanci da kyar aka fidda gawar daga gidan aka jeji aka bene ta don domin wallahi wani cewa in ya ƙara shakar wannan iskar gawar lai mutuwa zai domin wari ne wanda bai taɓa jin irinsa a rayuwarsa ba bayan an toshe sallar ma a jeji aka mata sallar ma a nesa kuma sai wani yake cewa wannan me faru ne a tambayi yan uwansa akan da aka tambayi mukusantan suka ce to abin da ya ba daɗi amma domin darasi dole ne a faɗa mutane wani ba irin abin da ba mu yi masa ba akan ya daina wannan mugunyar aiki bai daina ba kuma ingantaccen labari ya nuna ya je ya gama wannan liwaɗin ya dawo gida kenan ransa ya fita yasa Allah ta'ala tun a duniya ya kwatanta masu ga irin abin da zai same shi wallahi an ce ko layin da gawar ke ba za ka iya bi ba wari wani irin wari mara daɗi da kun ga wannan duk ishara ce Allah yake yi da kuma izina Allah yake biya wa mutane a kan su kiyayi duk abin da Allah ya hana su kiyaye shi zaman ka lafiya ka kiyaye abin da Allah ya hana kai baka isa komai a gun Allah ba wallahi baka isa rigima ba baka isa ba saboda ka zaman ka lafiya da Allah ka bi shi ka bi dokokinsa ana fahimta to sai Allah ta'ala yake cewa babu shakka suna cikin ɗimuwa suna cikin ainihin ɗimuwa ta tafitar hankali kamar mutumin da bahi da hankali na'am daga nan fa فأخذتهم الصيحة مشرقين daga nan fa فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم Mm.
وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل
Allah ya ce suna wannan shikenan dama an ce ya fita da shi da wanda suka yi imani da shi ko ya bi dare ya fita dab da ketawan alfijir ya bar su kawai Allah zai gama da su to lokaci yayi sai Allah ya ce fa akazatumu musaiha sai tsawa ta same su tsawa shine as-saiha an gane ko wani gun kuma aka ce rajfa wani gun kuma aka ce fa akazatumul azab yawmin zulla duk su ne da rajafa ɗin da saiha ɗin da azabi yomi zulla ɗin duk su ta samu an fahimta an ce akwai lokacin da allan ya so ya halaka su ɗin sai ga jimare aka yi ta zafi zafi marar iyaka can sai allah ya saki wani gajimare iya yawo a sama suke bin inuwar gajimaren suke ne masu inuwanta sun gama taruwa sai Allah ya sa gajimaren ya fashe musu aman wuta gaba daya shi ne azaba yau mai zulla wata azaba da aka yi a wani yini da suka inuwanta da inuwar gajimare a shi kuma gajimaren na bala'i ne ana fahimta a wata ayar kuma take cewa a fa fa- an kisfe su da ƙasa kisfa mina sun- suka ce fa azqid alaina kisfa mina sama sun ce ai annabi lulu inda gaskiya yake yi da a wasa to Allah ya rikito musu bala'i daga sama ma haka suka faɗa to sai Allah ya sa mala'ika ya musu tsawa ba sun ce musu bala'i daga sama ba to sai Allah ya ce mala'ika jibril ka je ka musu kururuwar tsawa su mutu gaba daya as-saiha tsawa mala'ika yayi musu gaba daya suka mutu yine fa akazatu musaihatu mushrikin waqtu shuruqi shams ketawan alfijir kafin rana ta fito anan Allah ya gama da su gaba daya da tsawa irin ta mala'ika wani gun kuma aka ce ali hasafilaha aka daga garin sama sannan aka musu juyin waina sannan Allah ya halaka su gaba daya duk irin wannan halakar ta samu mutanen Annabi Dawud alaihi salam domin irin mugunyar aikin da suka yi na'am muje fa faj'alna aliha ko Allah ya ce faj'alna aliha sai muka sanya saman garin ai ƙorahun saman garin ya dawo safilaha ya dawo kuma shine ƙasa upside down sama ta dawo ƙasa haka aka musu aka ciccibe su tun daga ƙasa aka yi sama sannan kuma aka kifo su bi an rafa'aha jibril ila sama mala'ika jibril alaihi salam ya ciccibe su yayi sama da su wa asqataha maqaluba ila al-ard kuma ya jirkito su daga saman ya jirkito su suka yi ƙasa kuma bayan wannan wa amtar na alaihim sai aka biyo su da ruwa ruwan duwatsun wutar jahannama shine amtar na alaihim hijara hijara shine tsakon kwani yan duwatsu ƙanana amma min sijil wanda aka ɗauko su daga wutar jahannama ai tinin dabaka bin nar kamar wani taɓo ne aka gasa shi da wutar jahannama sannan aka haɗo su da shi irin wannan azabar Allah ya musu domin luwaɗi da suke aikatawa an ce wannan garin na sudum an ce har yanzu nan da nake muku wannan bayanin an ce ko ruwa za a kwana ana ruwa a gun tsoro ba zai fito ba domin a nuna mutane aya an ce kuma ko ta saman gun ka wuce ko a jirgin sama ka wuce ta wannan saman gun sai ka yi mara ka yi mashashara har yanzu nan gun yana nan ba abin da yake fitowa ba ciyawa ba bishiya har yanzu iyana sama da shekara miliyan amma kun iyanan ya zama aya ga mutane to yan luwaɗi wannan shine abin da Allah yake nuna muku gashi nan har yanzu gun iya nan a ban ƙasa iya nan bai Allah bai tushe gun ba domin ya zama izina ga masu sha'awar irin wannan fasadi Allah ta'ala ya dammara su ya halaka su gaba daya aj'alna aliha safilaha muka ciccibe su daga sama muka yi sama da su inji Allah sannan aka kifo su da tsakon kwani na wuta a wata ayar ce mawdudin musawwamatin inda rabbi su wannan tsakokuna na wuta gasassu ne a wutar jahannama a gasa su sannan ko musawwama kowace tana da alamar wanda za ta fadawa ku duba wani tsari irin na Allah mutane ne aka ɗaga su gaba ɗaya aka yi sama da su aka hargutso su amma kowane ɗaya daga cikinsu akwai tsakuwa tasa ta musamman ta same shi ana fahimta tsakuwarsa daban daga wuta ma sunansa ne a jiki a rubuce kuma ba za ta yi mistake ta faɗa kan wani ba kansa za ta faɗa da irin wannan bala'i Allah ya ƙone su duka ya gama da su gaba ɗaya ba burbushinsu ma da Allah ya bari kisa irin kisan ƙari dangi aka musu gaba ɗaya ba ɗaya da za a ce zai tsaya ya ba da labari ba shi duk Allah ya musu azaba ta isti'isal aka yanke jijiyar gaba ɗaya gama da su ana fahimta to wannan shine irin in Allah ya fusata ga irin abin da yake to ya ƴan uwa ku ji duk abin da Qur'ani yake ba mu labarin nan amma a yau ba a gobe ba akwai masu aikasa wannan fasadin a cikin al'umma a cikin al'ummar musulmai wanda muke la ilaha illallah mun yadda annabi muhammadu manzonmu ne ga ƙur'ani a tsakaninmu ana ganewa ga ramadan muna cikinsa ga abubuwa na sha'iruddin amma har yanzu akwai waɗanda ba su karaya ba zuciyarsu ba ta risina ba suna aikata wannan bala'i wannan shine laifin da ya bayyana ga mutanen annabi lulu alaihi salam in ma suna wani laifi to wannan shine fa bayyana kuma a kansa aka turo manzo ya musu wa'azi ba su daina ba kuma a kansa Allah ya dambara su ya halaka su saboda kan mu mun ci alfarmar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk abin da al'umman nan za ta yi kada a halaka ta a lokaci daya sannan Allah ya ce yayi wa manzon Allah wani alƙawari duk abin da mutum zai yi je ya gama inna rabbaka labil mirsad ubangijinka iya madakata kowa zai gama ya mutu ai za a je a samu Allah a daidai ana fahimta amma ba dan wannan addu'ar da manzon Allah yayi ba kuma Allah ya ce ya karba wallahi da yazo wani labarin ake ba wannan ba ai bakin su muka yi ba ai akuffarukum khairum min ulaikum amlakum bara'atun fi zubur kafircin ku yafi nasu ne ko ku an rubuta muku ko ku fitattu ne a lauhil mahfuz za ku yi abin da ku ga dama babu wannan su ma halitta ne na Allah Allah ya ce ku yi sun ce ba za su yi ba an turo manzo sun ce ba za su yi ba sai Allah ya gama da su kudin ma haka ne ai an halice ku an ba ku dama an ce ku yi kun ce ba za ku yi ba an turo manzo kun yi taurin kai to sai muka yi sa muka fado a al'ummar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallama ya roƙa mana Allah game da irin wannan bala'o'i da yake faruwa ga al'ummatan baya ce Allah ni al'ummata ina neman tsari ga wannan Allah kuma ce na karba ya rasulullah ba zan musu wannan ba yasa duk za ga ana taliwadi ana shan jini ana kisan kai ana komai sai ga Allah kuma shikenan yayi shiru ya kale wallahi ba mantawa yi ba ko ba kyale wayi ba ba kyale wayi ba wa an su mutanen akan au wannan au na kayan abinci suke ha'inci suke tauye mizani wajen au mutanen annabi shu'aibu alaihi salam Allah ya gama da su yanzu ba ha'inci nawa ake a kasuwanci ba zai kirgu ba sai iyawon da ka sani kawai sai iyawon da ka sani wani ma ha'incin zai yi yazo yana bada labari a yau na bigi ha'incin wani wallahi a yau wani gara yazo ba gara bane za ka kai ne gara wallahi malam sai ran da zaka mutu za ka gane kai ne baka da hankali ana fahimta duk al'ummar musulmi shedan ya riga ya toshe musu kunne da ido ba sa iya ganin gaskiya so sun biya duniyar amanna suna ganin kamar nan ne gun dawwama ita kuma wannan duniya yanzu ne cikin sakan ɗaya sai labari ya canja ana fahimta Allah ya tsare mana imanin na'am inna fi dhalika laayatin lil mutawassimin wa innaha labisabilin muqim inna fi zalik Allah ya ce a cikin lamarin halakar da waɗannan mutane da irin laifinsu da aka bayyana da ƙin karɓar wa'azi da suka yi akwai dilalat akwai abun nusarwa ala anna masira man yukhalifu amrillah al'azab ashadid cewa duk mutumin da ya saba wa umarnin Allah to akwai azaba daga Allah mai tsanani wannan aya ce inji Allah inda fi zalika la aya sai ce lil mutawassimin ay lin nazirin wa an suka ce al mu'tabirin wa an suka ce al mutafakkirin ana ganewa akwai aya ga masu tuntuntuni wa an suka ce lil aqilin wannan akwai aya ga masu hankali duk mai hankali ya ji wannan labarin to zai nutsu duk mai tuntuntuni da mai nazari nazari irin na ilimi ya ji irin balbalin bala'in da Allah ya yi wa waɗannan mutane tabbas zai nutsu to shine Allah ya ce inna fi zalika la'aya amma lil mutawassimin a irin wannan labari da Qur'ani yake bayarwa na halakar da waɗannan mutane to akwai abin lura mai kyau amma ga masu hankali ko ga masu tuntuntuni ko ga masu mai da al'amuran zuwa ga Allah sai Allah ya ce wa innaha labbi sabilin muqim wa innaha a ita qura qaumi lut wannan alƙaryar da Allah ya dammara su ta mutanen annabi ludu ai libi sabilin muqim ai tariq quraish ila sham an ce baina sham wal madina anan take tsakanin sham da madina siriya ta yanzu da kuma saudiya ta yanzu tsakanin hanyar tafiya siriya daga saudiya anan wannan alƙaryar take shine Allah ke biya qurayshawa labari cewa ai wannan garin ai ba a nesa yake ba ai ɗari ku ƙwaraishin ilai sham hanyar ku ce ƙwaraisha ta zuwa sham a wannan tsakanin yake ai kuna bi kuna gani inda Allah ya dambara waɗancan mutane shine wa inna halabi sabilin muqim hanya ce tsayayya suka ce sabilin muqim ai sabilin wadih gu ne a fili ba ɓoyayyen gu bane duk wani mai hankali a lokacin ba ƙwaraishi ya san wannan gun ai ba wai ɓoyayyen gu bane kamar yanzu a ce ko kano ko lagos ko fatakot ko gombe ko yola ai duk ɗan najeriya ya san waɗannan guraben ai sanannu ne ba ɓoyayyu ba ne to kamar haka allah ki faɗa wa ƙwarai shawa cewa gunnan da na halakar da waɗannan mutanen ba ɓoyayyen gu ba ne ba gashi nan a fili kowa ya sani kowa kuma ya je ya zuba ido ga abin da allah ya musu abu shine inna fi zalika la ayatin lil mutawassimin wa innaha labi sabilin muqim na'am إن في ذلك لآية للمؤمنين
na'am وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين Allah ya ce inna fi zalika la'aya babu shakka a cikin wannan al'amari in ji Allah akwai aya ai akwai dilala al'aya shine al'alama kuma aya kamar yadda malamai suke faɗa aya kala biyu ce akwai aya kauniya akwai aya a matuluwa an gane ko aya matuluwa su ne kamar ayoyin ƙura'ani da muke karantawa ga karanta bakara ali imran nisa ma'ida an'am anfal wannan su ne aya matuluwa kuma akwai aya kauniya irin wani abu da Allah ne kadai ya isa yi shi a duniya kamar zubar ruwan sama aya ce ana ganewa ko kamar zuwan sanyi bayan an yi zafi yanayi ya canja aya ce kamar mutum ya mutu ya daina motsi aya ce kamar a haifi ɗan adam ya zo duniya ya rayu har ya zama wani abu aya ce ana fahimta kamar fitowar rana ta fada zuwan dare tafiyar yini zuwan asuba tafiyar dare duk ayoyi ne to wannan sune aya kauriya kamar Allah ya dammara alƙarya ya halaka ta gaba daya shi ma aya ce to shi nake Allah ke ce inna fi zalika la aya a irin al'amarin da ya samu mutanen annabi lutu da zuwansa da musu wa'azi da ƙin karɓar wa'azi da suka yi da kaza da kaza da ya faru har zuwa ƙarshe har halaka su sai Allah ya ce akwai abin lura akwai aya abin lura in ji Allah inna fi zalika la aya amma lil mu'minin ga kowane mai imani akwai abin lura ga wannan ai kullu man amana billah dukkan wanda ya imani ga Allah wa saddaqal anbiya kuma ya gaskata annabawa wa rusul ya gaskata manzanni arafa anna zalika innamal intiqamillahi minal juhal to irin wannan kamar kamu ne daga Allah yake wa jahilai li ajali mukhalafatihim domin sun saba wa umarnin Allah wa ammal lazina la yu'minun amma waɗanda ba su da imani fa yahmilunaha ala hawadisil alam yasa dau abin kamar irin hawadisul alam irin abin da zamani yake zuwa da shi wa husulu alqarnatul kauniyya wal insilalatil alfalakiya histo abin kamar wani nature ce ko wani zamani ne zo da shi a'a aya ce daga Allah ولقد جمع الله الآيات أولا باعتبار تعدد ما قص من حديث لوط وضيف إبراهيم عليه السلام duk Allah ya tattaura wannan ayoyin ne domin a kissanta mana irin abin da Allah ya tanadar tun daga bakincin da suka zo wajen Annabi Ibrahim alaihi salam har zuwa wajen Annabi Lut alaihi salam har tattaunawar su har kaza da kaza da kaza har zuwa halaka da waɗancan mutanen duk akwai abin lura da Allah ya ajiye wanda ɗaya bayan ɗaya zai zama darasi ga al'umma ana fahimta sai Allah ta'ala kuma yake cewa wa in kana ashabul aika kamar nan yazo ƙarshen maganar annabi lutu da mutanansa sai malik yake cewa summa sharaha fi qissati shu'aib sannan qur'ani zai ci gaba da labarin mutanen annabi shu'aib alaihi salam wa zakarat muktasira sai an basu kissar a takeici yayi samari nata لأن المقصود هنا الإشارة أبن دعيكي نفي أنا إشارة أحسك هنيا أغاني إلى سرعة الانتقام Allah iya da saurin ɗaukan mataki matukar an saba masa ko ba a tuba ba wasu masire man kafara bi ayatillah da kuma mummunar makoman waɗanda suka kafircewa Allah Allah yake cewa wa in kana ai in mukaffafa min as-saqila in ba inna ba ana ganewa in za ka karanta wa in kana ashabul aikati la zalimi cewa Allah ya ce su ɗin mutanen aika su ne ƙabila da Allah ya turawa annabi shu'aibu alaihi salam can an ce madina nan kuma an ce aika ana garewa ko malamai suka ce ba wani bambanci can an ce kazzaba ashabul aikati mursalin iz qalahum shu'aibun ala tattaqun inni lakum rasulun amin an ce kuma ila madina akhahum shu'aiba suka ce shi kadai an tura shi ne zuwa ga birane guda biyu akwai madian akwai aika to asalin shi shu'aibu dan madian din ne an gane ko yasa aka ce akhahum shu'aiba an tura musu dan uwansu annabi shu'aib ita kuma aika din wata alƙarya ce amma ba dan garin bane an fahimta sai Allah ya ce bayan ka isar da sako a madayin to ka tafi aika maka isar da sako yi yasa so aika ba a ce a kuhum shu'aibu ba iz qalahum shu'aibun ala tattaqun ai kamar ma'aikatu ne misali za ga in an samu wani dan sa'a canjin aiki ko wani ya mutu ko wani yayi ritaya sai a ce commissioner wani ka kula da ma'aikatar wani ai ana yi ko ko permanent secretary wani ka kula da ma'aikata guda biyu kafin a daidaita to kamar haka Allah yi wa annabi shaibu alaihi salam bayan garinsa da ya aika sa ne ƙara masa da wani gari to wannan aika ɗin su ne wanda ya je ya same su sai Allah ya ce su ba sun ƙaryata ko kuma sun kasance azzalumai ne da ta kazibihim shu'aiban domin da suka je ya je musu wa'azi su ma sun ƙaryata annabi shaibu alaihi salam sai Allah ya ce su ɗin azzalumai ne wa in kana ashabul aika la zalimin babu shakka mutanen mutanen aika da shu'aibu ya same su alaihi salam to su ma sun zamanto azzalimai bi takdhibihim shu'aiban domin da suka deje musu da sako ba su karba ba sun ƙaryata kamar yanda kafirai suke ƙaryata annabawansu daga nan mai Allah ya ce فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين Allah ce fantaqamna minhum sai muka musu intiqami ma'ana muka dau mataki akan su shine intikam kamar taking revenge haka a yi wa mutum abu ya ƙi haƙuri ya ɗau mataki ko ya yi ramuwa ramuwan da Allah yake shine idan ya tu ya halicce ka ya ma hankali ya turo ma manzo ka ƙi ka bi zai baka dama ka tuba ka ƙi ka tuba kuma sai ya ɗau mataki a kanka kuma ana fahimta shine fanta kamuna minhu sai Allah ya musu intikami ya ɗau mataki kansu bi an ahalakanahum bi shiddatul har sai Allah ya halaka su da tsananin zafin rana so kuma da zafi Allah ya halaka su wa inna ha ai komi ludin wa ashabul aika ai da can alƙaryar da Allah ya halakar da mutanen annabi ludu alaihi salam da kuma wannan aika da annabi shu'aibu ya je musu sai Allah ya ce labi imamin mubin imam anan dariqa kine an gane ko dariqin mubin ai hanya ce wadih kamar yan makan Allah yake faɗa wannan sawa ya ku yan maka ƙwarai shawa ga manzo ya zo daga cikin ku ba kuma shi ne manzon ƙarshen zamani kuma shi ne mafi daraja a gun Allah gashi ya zo muku da saƙo ba ku karɓa ku daina abin da ya hane ku ku aiwatar da abin da ya ba ku umarni in fa ba ku yi ba fa to duk abin da fa ya faru a gun waɗancan fa gashi nan a kusa da ku ba kamar Allah iya musu wannan nuni ne ya ce gagarin nan kusa da ku ba bako bane hanya ce sananniya ku je ku gani yanda Qur'ani yake ba ku labari shine gashi nan wa inna halabi labi imamin mubin fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin da alqarir annabi lut din da aika din ga sunan dariqin wadih afala ta'tabiruna bihim ya ahla makkah ya ku mutanen makka ba za ku kula da wannan ba ba za ku kula ba cewa ga abin da ya faru ga waɗancan ai an ce gani gawa ne ko ya yi wani tsoron Allah ai kamar Allah ya ce ku kula fa ga abin da ya faru ga waɗancan ba kuma ku kiyaye ba wa yaqtabi bikum ghayrakum kada ku ku zama mutanen kirki domin yan bayan ku su kwaikwaye ku wajen haka alkhairi kar ku bi sawun waɗancan mutanen wanda Allah ya fishi da su ga sunan ba baki bane idan ku zai iya nuna muku daga nan fa ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين na'am وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين malai ce sun masharaha fi kissati salih biktisar nan ma sai aka kawo kissar annabi salihu a takaice alaihi salam Allah yake cewa wala qad kazzaba ashabul hijr al mursalin al ashabul hijr sune qaumi salih alaihi salam an fahimta sune samud da ashabul hijr da samud duk ɗaya ne ana fahimta an ce musu ashabul hijr kamar ka ce ma'abuta dutse ko duwatsu domin an ce ariyansu area ce mai cike da duwatsu ana fahimta kuma Allah ya musu ƙarfi na ku zo ku gani daga cikin irin ƙarfin da Allah ya musu suna iya sarrafa dutse duk yadda suke so ana ganewa za su iya zuwa su samu dutse su rarake shi su yi gida idan mutum ya je ya rarake dutse ya yi gida ya duk abin da zai shirya na gidan alatunsa da ɓangarensa da na iyali da boys kwata da waye dutse zai samu a jeji ya rarake shi wannan kuma kusan wani abin mamaki sai ya tsuguna ya ɗauko kayansa a wuya ya taho da shi kuma duk inda yake so sai zuwa ajiye wannan gidan nasa in kun matsa masa da karɓar haraji ya ɗauki kayansa ya gaba kuma gaskiya ba ne in kun matsa masa kun tsangwame shi ko sai ya doro ya dauka sai ya gaba domin Allah ya musu karfi na ku zo ku gani da su samudawa da adawa an ce Allah biyo ta halitta dan adam bai karfi irin nasu ba ana fahimta Allah ya musu karfin jiki da kuma karfar halitta to waɗannan sune ashabul hijr mutanen annabi salihu alaihi salam wa iz bayyana al madina wa sham wa iz bayna al madinati wa sham duk suna tsakanin madina da siriya dinnan wa huwa makanu li samud shine gunda samudawa suka zauna Allah ya ce sun karyata manzanni wa laqad kazzaba ashabul hijr al mursalin amma manzo dai suka karja shine salihu alaihi salam an ce kaida ce in ka karyata manzo dai to duk manzanni ka karyata su kamar ka karyata ayan qur'ani ce to duk qur'ani ka karyata shi gaba daya ana fahimta yasa Allah ya ce sun karyata manzanni ai domin sun karyata manzo dai annabi salihu alaihi salam li'annahu takdhibu li baqi rusul domin kareta manzo daya to kamar kareta dukkanin manzani ne lishtirakihim fil maji'a bit tauhid domin sun taru sun yi tarayya wajen zuwa da tauhidi Allah ya ce wa atainahum ayatina shi annabi salihu alaihi salam ya zo musu da ayoyi ya zo musu da mu'jiza ita ce naqa wannan taguwar da suka ce dutse yayi naƙuda ta fito yatta ma tana binta a baya to wannan babu shakka aya ce fakanu anha mu'ridin amma duk da wannan aya da ta zo daga Allah ya suke kau da kai ai la na fiha ba sa tuntuntuni da zai sa su imani ba su yi ba ya suka mai da abin wasa suka mai da hiraha amma Allah yayi ne da su yi imani na'am daga nan fa
وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين na'am فأخذتهم الصيحة مصبحين Allah ya ce wa kanu yanhituna min aljibal su mutanen annabi salihu domin karfin da Allah ya musu suna rarake duwatsu wa samudal lazina jabu sakhara bilwad ko as-sakhara bilwad suna zuwa jeji su rarako duwatsu su yi duk abin da suke so ya dutse su dauko su kawo inda suke so su ajiye shi kuma an ce waɗannan mutane su ne suka fara jawo ruwa daga ƙasa kamar famfo a yanzu domin tun a wannan lokacin suna da technology suna da ilimi kuma suna aiki da iliminsu kuma suna da ƙarfi da Allah ya musu ƙarfi a jikinsu ana fahimta to Allah ya ce suna rarake duwatsu su mai da shi gidaje yan hitu na minal jibali biyutan mutum ya je wani obstacle nasa da dutse ya rarake duk abin da yake bukata kuma sannan sai ya ɗauko ya zo inda yake so ya kafa kayansa ya ji domin irin ƙarfi da kuma baiwa da Allah ta'ala ya musu to amma duk da haka wannan ƙarfin bai hana kuma Allah ya halaka su ba ana ganewa domin duk ƙarfi in an je ga Allah kuma sai a dakata yasa la haula wala quwwata illa billah ana fahimta Allah ya musu ƙarfin ne domin su bauta masa domin su ribata da wannan ni'imar da ya musu sama bayin Allah na ƙwarai ya suka mai da ni'imar kuma ta koma ta matakala ta saba wa Allah kuma Allah ya ce wallahi ba zai basu ba ana garewa daga nan fa akazattum musaiha musbihin su ma sai Allah ya sa malaika ya musu tsawa lokacin asuba gaba ɗaya suka mutu gaba ɗaya fa asbahu fi diyarihim jasimi ya kawaye gari duk sun yi nil down sun mutu a durkushe wannan tsawar ta zama ta zama sanadiyar mutuwarsu dukansu gaba ɗaya haka Allah ya damara su ya halaka su daga nan mai Allah ya ce فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون Allah ya ce fa ma agana anhu ai wannan ƙarfi nasu da Qur'ani yake ba mu labari ai ga ga ƙarfi dai ko ga dukiya ga komai to amma Allah ya ce bai wadatar da su komai ba ƙarfin bai hana Allah ya musu azaba ba ƙarfin da dukiyar ba su hana mala'ika ya zo ya kifar da su ba ana fahimta shine fa ma agna anhum ai dafa anhum al'azab wannan ƙarfi da suke ji da shi da dukiya da da da, da hikima da technology da waye duk bai hana Allah ya halakar da su lokacin da ya so ba ka kai ma wannan ya zama izina a gare ka duk mulkinka duk dukiyarka duk ƙarfinka duk sarautarka ba za ka hana Allah ya iko a kanka ba kuma a duk lokacin da Allah ya so iko a kanka zai yi a nan gamunan da wayenmu da komai shugabannin ƙasa sun mutu akan mulki kusa-kusa ma mu 'yan bana bakwai ɗin irin su janar sani abacha iya kan gadon mulki ya mutu ga irin su malam umaru musa yar addu'a iya kan gadon mulki ya mutu wanda inda ana sai da rai za su iya siyasa wa kansu to amma Allah ya ce mulkin agun ba zai yi amfani ba kuma kudin agun ba zai yi amfani ba Allah ya karbe su wannan a matsayinka na talaka matsayina na talaka bai zama izina a gare mu ba ga manyan sarakuna irin sarkin Kano irin sarkin Zazzau irin sarkin Adamawa suna kan kujerar mulki suka mutu wani ya fi shekara hamsin iya mulki amma ƙarfin mulkin da tarin dukiyar ba ta hana Allah ya iko a kansa ba in kuɗi ne ga manyan masu kuɗi nan wanda sun mallaki kadarorin ma da ba san iyakarsu ba kuma Allah ya ce kuɗin a nan ba zai amfani ba domin ya zo ƙarshen amfaninsa a duniya gonka Allah ya sa mala'ika ya zo ɗauran mutum to duk wannan Allah iyayi ne domin kada wata matakala da Allah ya baka ka mai da ita hanyar sabon Allah kar kai wannan da ita matakalar da abin da ka jingina kana ji kana gani Allah zai raba ka da su kana ji kana gani wallahi ba za su amfana da kai komai ba kuma ka mutu kana da dama yasa babu hasara mafi girma Allah ya ma ni'ima akan ka gode masa kuma ta koma hanyar sabansa wani ya sai mashin maimakon ya je makaranta gun wa'azi gun kasuwa gona amma sai mai da mashin ɗin gun saban Allah wani ya sai mota maimakon ta zama hanyar alkhairi hanyar taimako hanyar zuwa karatu amma sai motar ta zama ko hanyar saban Allah ana fahimta wani ya samu jari maimakon ya gode wa Allah ya dinga taimako iya kamantawa sai wannan jarin kuma ya sa ya mai da shi mutumin banza duk al'umma suna wannan wani da kafin ya hau kujerar mulki bawan Allah ne mutumin kirki ana make kyawun zato amma iya hawa kujerar mulki kuma sai canja sai mulkin ya sa ya canja gaba daya to duk wannan Allah iya ce fama agana anu in Allah ya so ya kama din duk abin da ka dogara ga dama ai Allah ne baka yi kai din ma a samar da kai Allah ne samar da kai daga babu ballantana abin da ka rike a duniya ana fahimta to sai Allah ya ce fama agana anhum ma kanu yaksibun duk abin da suka tsururuta na dukiya ko ƙarfi ko ilimi ko wane ne ko dangi ko waye to Allah ya ce fama agana anhum ba abin da ya wadatar musu kamar inda Allah ke ce fama agana anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay'in iz yajhaduna bi ayati Allah lokacin da suke ja'in ja da ayoyin Allah da jinsu da ganinsu da dukiyarsu da 'ya'yansu ba su wadatar da su komai ba ba abin da za su yi ma a duniyar ma suna gani za ka mutu ba abin da za su yi ma ballantana kuma a lahira saboda ka bawan Allah idan Allah ya ma ni'ima ko ta ƙarfi ko ta lafiya ko ta jari ko ta ilimi ko ta mulki to ni'imar ta zamto hanyar ƙara ɗa'arka ga Allah ni'imar ta zama to hanya ce wanda za ka yi amfani da ita wajen bautawa Allah da ya masa da'a da bin dokokinsa da hannuwa da abin da ya hane ka amma wallahi in ka mai da ni'imar da Allah ya ma hanyar saban Allah tun a duniya za ka yi nadama tun a duniya domin Allah ya ma abin da bai wa wani ba maimakon ka gode masa ya ƙara ma ka albarkaci duni rayuwar a duniya da lahira kaki ta makamai da ita hanyar da za ka taka ka saɓi Allah to Allah iya gani kuma baya bacci baya gingidi zai damke ka a lokacin da ba za ka kwace ba ina fata an fahimci wannan to Allah bayan ya dammara su ya halaka su iya ba mu labarin karfin su da dukiyar su da kuwar su sai ya ce amma fa ma agana anu ma kanu yaksibu duk abin da suka tsururuta na karfi da gidaje da, da dukiya da wane ne duk hakan bai amfanar da su komai ba a lokacin da Allah ya so ya azabtar da su ana fahimta maliki cewa ثم عقب على قصة فقال أما الأموال فهي عندنا sannan surar ta fara zuwa ƙarshe kuma Allah zai dawo da wa'azi kai tsaye akala wa'azin zuwa ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan an faɗa mana kiso ɗin waɗancan mutane a takaice na annabawa sannan kuma wa'azin zai dawo gare mu domin shi ƙur'anin dama littafinmu ne ana mana ishara ga waɗancan mutane domin mu azantu da su abin da ya same su kada mu hau hanyar da abin da ya same su kuma abin da aka hane su mu yi kokarin hannuwa da shi domin hakan shine zai samu zauna lafiya tsakanin mu da Allah subhanahu wataala wa ma kalaqadas samawati wannan zamu bari sai gobe insha Allah ana mana ishara lokaci yayi abin da zamu ka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata mana addu'a gare mu ga mahaifanmu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya sa aljanna ce makomar mu da mu da su zuriyar mu Allah da ka ba mu Allah ka shirye mana da su ka dora musu a tafar ka dora mana su a tafarki madidiciya Allah da mu da su duka Allah ka dora mu a hanya madidiciya Allah ka hana mu sabanka Allah ka dorar da mu akan mada'a da bauta gare ka ya Allah Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira ya ƴan uwa Ramadan ya zo ƙarshe mun faɗo goma na ƙarshe goma ce da ake so kowa ya dage a rage hira a rage bacci a ribace ta nan da rana ya tewa sai ka ji ana labarin saura kwana biyu ko uku dama ce Allah ya bamu Allah ya bamu lafiya ya bamu yanci ya bamu yanda za mu yi ta bauta masa yanzu wani iya can a kurkuku a tsare wani iya can a gadon asibiti a kwance wani iya nan a gida baya iya fitowa to amma kai Allah ya ma wannan arziki ya ma wannan ni'imar ya ma wannan baiwar to ka ribace ta wallahi ka ribace ta hine ribarka Allah ya yanta mu ya ba mu dama ga yini nan ga dare nan mu dau duk abin da zamu iya yi wajen mu kusanci Allah da shi wajen bauta da da'a Allah ya ba mu ikon yi kuma Allah ya samu da cikin bayansa da zai yanta yi wa gafara a wannan wata mai albarka Allah ta'ala ya kaddara alkhairi a rayuwar mu اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نعم